أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سنا بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم له الفداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to yau rana ta uku na zamanmu na jaji kuma rana ta ƙarshe a baya mun saba mukan ɗauko ah, tarihi a gurguje na abin da ya faru ah, da amirul mu'mini mu ƙarƙare a ainihin kwanakin ƙarshe To amma kuma wannan karan sai zama rana ta ɗaya da ta biyu dun muna ƙoƙarin tunatar da kanmu dangane da wane ne amirul mu'mini wannan kuma sai ce ya cinye mana mafiyar lokaci to mun kai cewa baya amirul mu'minin lalle ba an jahilce shi ba a lokacin annabi lalle mutane ba su jahilce shi wanda duk suka imani da annabi a lokacin da yake da rai ba su da shakku dangane da matsayin amma sun yi tarabbusi suna jiran wucewar manzan Allah yana wucewa suka darmashi suka ce iyakanta kenan addini dai an kawo amma dai ba dai kuma a ce yadda annabi yake da nufin ya zarce zarce su sun sami daura wanda su wasu tsammaci daular ma za ta kafa ba sun yi iyan kokarin su sun rusa ta ba ta yi ba amma sai kuma sai ta kafa kamar yadda a wata wasiƙa da abu sufiyan ya rubuta ma ɗansa ma'auya lokacin yana gwamnan syria ya ce ya ɗana ba mu taɓa tsammanin wannan abu zai yi don haka wasu suka riga suka wuce amma ga shi duk da haka nan sun baka amana saboda ka rike musu wannan amma duk lokacin da abin ya zo hannunka to kar ka yi saki ka tabbatar ka kafa shi a hannun ɗanka to to da sun san kila abin zai zama daula da tun farko da su aka yi amma ko da an yi da su tun farko ba da unwanin addini ba da unwanin kafa daula domin a waɗansu tun farko sun yi bi annabi akan hakan sun yi sun yi dogara akan eh, bayanan da aka riƙa yi na zuwan wannan annabi da cewa zai zama yana da mulki saboda haka wasu sun yi imani da shi har sun yi hijira ɗama'a saboda haka wani imanin mutane iri uku ne akwai wanda suka yi ɗau'a akwai wanda suka yi ɗama'a akwai wanda suka yi karha wanda suka yi ɗau'an shine wanda dunkushin kansu suka yadda suka gane annabi ne suka yi wanda suka yi wanda suka yi karhan abin ya fi ƙarfinsu suka yi dumbasu su wanda suka yi kuma ɗama'an shine wanda suke fatan ya zama su si mulki to ana iya cewa ma akwai wanda suka gwamu biyu karhan wa ɗama'a wa haufan kamar da zo haufan wa ɗama'a sun hakun sun gama haufan wa tsama'an suna jin tsoro kar a fille masu wuya saboda haka sun yi imani don kiyaye jinaninsu sannan kuma akwai kwaɗayin mulki to mulkin nan a ce gashi an annabin nan ya riga ya tsara ya ce ga yadda ba kuma tsarinsa ba ne tsarin allah ne an ce lokacin da ainihin aka nasabta ali amirul mu'minin a gadir an ce shaidan ya wata kururuwa wanda da mutum da aljan sun ji kururuwar duk da sun mace da mutane kam da sun ji wannan kururuwar duk da sun mace ya ce ya kai cansa ya wailahu ya hasarata ya hasarata ya ce ya zai da wannan al'umma ta riga ta san magajin annabinta ya riga ya hasara yanzu sai ce amma zai ga abin da yake iyawa to bizne darajojin ali wannan wani abu ne zaune ne kamar da a ranar farko muke gaya muku cewa ainihin a yakin spain da account din ibn abul hadid ya kawo magana yake cewa sun shiga su bangaren ma'awiya mayakan sun shiga wani damuwa cewa ammar yana tare da amirul sun ji wani hadisi annabi yana cewa ammaru takturuhu bi atumul baqi sai wannan ya ruɗa su to ko su ne fa'atun bagiya shi ibn abdulhadir ke cewa wannan yana maka an rufe ali ajib amma ran takatul rufe atul bagiya shi ne ya ruɗa su su ba su san mankuntun maulahu ba ba su san allahu mawalimin wallahu wa adaman adahu ba su san aliyun ma'al haq wa haq ma'al ba san alamatul mu'min hubba ali wa alamatul nifaq bugu da ali ba su san wanda ya kyale ya ki annabi wanda ya ki annabi ya ki Allah ga su nan ga su nan duk zantukan annabi duk wannan duk tabbatan cewa an rufe ne kuma ya iya rufuwa mu mutane saboda shi ma'auyan nan tun farko farkon al'amari yayansa ne ma ya zama gwamnan sha yayansa mai suna yazid a kudin an ce yazid wasu na dauka ko yazid dan ma'auya ne kawai yazid akwai yazid dan abu sufyan yayan muawiya yazid bin abi sufyan to shine ya fara zama gwamna a lokacin halifan farko sai ya mutu lokacin halifa na biyu abu sufyan ya zo ya sami halifa ya ce to ɗana ya mutu wa za ka naɗa kuma ya gaje shi gwamna ya ce ƙaninsa muawiya ya ce ka kyauta ka kyauta ba mu taɓa tsammanin za mu samu wannan daraja wajen ku saboda haka sun shekara da shekaru su suke koyar da addini don haka ne masu koyar da wani addini wanda aka nuna cewa shi alima ya sallah kuma a ma'auya shi ne a harin baiti kamar yadda makaranta kuma a wani ibn abdullahi ya kawo wannan akawun cewa lokacin da aka yi juyi ka ƙarshen mulkin banu umayya akwai 'ya'yan sarki 'ya'yan sarakunan banu umayya su saba'in da suka zo suka ce a yi masu izini su ga sabon sarki na banu abbas suka yi rantsuwa bisa sakin matansu sun da su ama suna suka ce in kaza ƙarya ne matarsa ta su suka yi rantsuwa bisan sakin matansu cewa su ba su san annabi yana da iya ahlul bait ba in ban da su ‘ya'yan gidan sarauta saba'in ba su taɓa sanin cewa annabi yana da dangi ba sai daga wasu kaci ashe wai yana ma da dangi ban da su sun ɗauka su ne dangin annabi to wannan wannan kenan abin da ke ban mamaki dangane da al'amarin wannan ba ko da ke ba wannan ba shine mahallinsa ba shine irin abin da suka gina da yake yadda har yanzu yana nan. har yanzu daram kuma akan kokawa mutane kai ka suka ga mutum ya tsaya kyaf an kawar da na annabi an kafa wani abu kuma sai ga mutum ya tsake mau shi ne addini sai a yi rigima da shi a yau to mun tsaya akan batun siffi siffin wanda ainihin sanin kowa ne suka zo sun da yake ainihin yaƙoƙi yaƙin jamal yaƙi ne da aka yi don kawar da ali da hassan da Hussaini sun tsaya kan cewa allah dole ali da hassan da Hussaini sai an kashe su to Allah bai yarda ya zama amirul mu'minin shi ya nasara a jamal aka murkusa jamalawa ya shiga basara da nasara ma'awa ya shiru mayaka aka zo aka haɗu amurin da ake ce masu da yake amirul mu'minin shi ya riga ya isa wurin ya zauna gefen furat ko da ma'awaya ya zo da rundunansa rundunan ma'awaya sun kusa ninka na ali ali yana da mayaka kamar dubu ishirin da biyar shi ko ma'awaya yana sun ma ba sun kusa sun kusa ninka uku zance yana da dubu saba'in da biyar daga dubu ishirin da biyar a nan dubu saba'in da biyar a ɗaya ɓangaren to haka nan sai zama na shi ruwa na tare da amirul ne a bayan rundunansa akwai ruwa muawiya jama'ansa sai aka buɗa musu ƙofa suna zuwa su ɗiga ruwa to wai wani hila na cewa to shi kenan yadda za a yi a baza jita-jita ne a tsakaninsu aka koyi jibijitan kuma ya tasiri wai za su je su ƙwallo ruwa ya bi ta kansu sai aka ga suna sare-sare sai ce da gaske ne wani sun rubuta wasiƙu suna aika ma yan uwansu da ke ciki kai hankali ma'awiya na ji ya ce zai balle muku ruwa saboda haka ruwa zai tafi da mu sai wasu ka ce ma'awiya na fa balle ruwa zai ya zo tafi da mu sai sai amir ne ce musu ai ba zai yi ba wannan yaudara ce kawai kan sai kawai suka fara zuba a guje dole shi ma ya bi su saboda sai ga sai ga ma'awiya ya komo ɓangaren ruwa shi kuma ali da jama'an sun koma ba su da ruwa ma'awiya ya wata rantsuwa ya ce kada Allah ya shayar da ubansa abu su ruwa in ali ya sha ruwa ya ce yau haka za mu basu su galabaita da kishi sai yunwa ta da kishi ya kusa kashe su sai mu je kawai mu fille duk wanda muka ga daman fille suka yi sowa suka yi iyo zuwa can jama'an ali suka yi kokon kura suka ce ba za a yi mana wani wulakanci ba har da hamiya kamar da amiru ne ya mun ke cewa wannan shine karshen yakan su za ku yi da hamiya don har ar ash'as bin qais munafiki sai da yace ina kin da suke mu ne za a yi ma wannan walakanci muna ji muna gani mu ta kishi mai kukan kura mu danna aka shiga suka danna sai gashi ainihin ungulu ta koma gidanta da tsamiya sai ga ma'auya ya koma ba shi ke da ruwa ba al'amur bin asirci masa to yaya kai ma za ka yi kukan kora ne ka sha ruwa irin yadda ali ya koko ce da allah ba lokacin masa bane na san ali sai dai ba zai hana mu ba ya bar musu ruwa to aka yi har ma aka daɗe ba a yakin ba don amiru mini yana son ko mutane su zama sun hankalta su ga cewa su ga abin da suka mishi sun hana shi ruwa shi kuma da yaƙi su ya mallaki ruwa ya ba su ko in su sa sa hankali su fara tunani amma aka daɗe ba a yaƙi ba wasu ka ce to mai muka zo yi ne mun zo zama ne a nan tun almuharram muka zo ba a yaƙin nan ba aka gama safar ya shiga yanzu ya ƙare wata biyu cur muna zaune ba za a yaƙin ba ne ko mene amma suka fara cewa ko yana jin tsoron yaƙi ne sai shi tun da ya girma yana yaƙi yanzu ne bai ji tsoron yaƙi alhali kuma rayuwa ta kusa karewa ma gare shi ai shi ne aula ma da yanzu ya fi son yaƙi saboda ya kusan ma mutu tun da lokacin da zaka guji yaƙi lokacin da kake fatan ka rayu kenan to shi yana yaro yayi an san shi da yaƙi sai yanzu da ya tsufa rayuwa ta kawo ƙarshe ne zai zai zai zai tsoron yaƙi yace yana fata su su- su hankalta ne aka kwama yaƙi yaƙi ya yaƙi nasara ta, ta, ta zama halifin amirul mu'minin ya tabbata ma'awa ya yi hasaran yaƙi ya ce ma'amur bin al'as to na faga ya hasaran yaƙi mene abin yi ya ce ai rana ta ke na san yaudaran da zai ce me za ka ya ce tsaya ka gani yaudaran farko ali ya su kwano da jama'ansa yana ma'au yana cewa ya hau kan doki na ga zakin nan fa ya darka ko ma- me za ka yi ne amur ya ce kyale ne ne na sa abin da za a yi ya shera waɗansu dakaru ya ce zan gaya muku in an go- rigabar zan gaya muku abin da ali yana matsowa ya ce ku kwara kazozinku duk suka ware- kwara kazanninsu sai sai ali ya juya baya ko sai ya ga kawai ma'auya da da ya riga ya hau karin doki duk jikinsa na rawa abubuwa sun fito ta ta duk kafafen da suke fifita duk sun jika wando da bayan doki ya ce amur ya kai kasancewa in ka kwara ka zanka zai koma ya ce haka kuma ka san kan tsiya masu bai baya sabon allah ba zai kalli tsare ce sai koma to sai yaudara ta biyu ya ce to yanzu mene kuma ya rage kun ƙwara kazozinku an dakatar da wani ya ce aini na san kan tsiya ya soka alkur'ani amma shi aka daga wai a zo ga alkur'ani ya san zai tasiri akan wahancin tunda an yaƙi an gaji suka ce su- su munafukan ciki suka ce to tunda dai ainihin alkur'ani muna yaƙin sa akan alkur'ani ne to yanzu a saurara abin abin zai ce sai- amir ne ce masa ai ba zai yiwu ba ba sun daga ne saboda suna nufin a zo ga alkur'ani ba yaudara ce don sun ga an fi karfin su suka ce lalle tun da dai sun daga alkur'ani abin nan sai a kyale har suka ce ma amirul mu'mini ko ka ko ka dakatar da yakin ko mu kashe ka. lokacin ashtar yana gab da kaiwa rumfin ma'auya shi ma'auya sake hawa doki zai zuwa a guje ya ke- ya- ya- sai aka aiko aka ce mishi amirul mu'min ya ce ka dawo ya ce ai saura kaɗan a ƙarasa gashi ina ganin haima ɗin na kusa ƙara an kusa a bari kawai a bani ɗan lokaci ƙalilan a kammala suka ce amirul mu'min ya ce in baka na son ka dawo ka ga gawansa bari ka bari ka bar yakin ka dawo don suka ce ga aishtar can yaƙi daina yaƙin in baka ce ya daina ba za mu kashe ka sai ya aika masa ya ce ba ina jin tsoron mutuwa ba ne amma ina jin tsoron abin da zai faru bayan aka kashe ka. kawai ba ka dawo ya karata aka cewa an yarjejeniya suka farlasta wanda waki- waki- waki- wakilin wakilin amirul mu'minin a kansa shi ma'auya ya naɗa amur bin al'as wakilinsa amirul mu'minin ya ce abdullahi bin abbas suka ce sam don uwanka ba hashimi ba zai zama wakilin mu in ji ashas ya ce to ashtar suka ce mularawa biyu ba za su ba za su yi hukumci a kano ba amur bin al'as ba mulare shi ma balmari sai dai mu ɗauko mutumin can wanda ƙasa shi ne aka ɗauko ba a share mutumin yama wanda shi ba shi a wajen yaƙi aka ce shi ne wakil amiru ya ce ku da al'amur ku ku yadda duk kuke so saboda ka ba amiru mun ya sa ya sa am- am- a- abu musa al'ashari so su kasa aka yi takarda aka yarjejeniya aka ce za su duba littafin allah in sun samu fita falillahi wa in ba su samu ba su duba sunnan manzan Allah in sun sami mafita shi ke wato ba dai za a rasa litt- mafita a- a littafin Allah da sunnan annabi aka zauna ba inda aka kawo aya ko aka kawo hadisi tun barkon zama a- a- a- a ainihin shi shi amur bin al'as yana cewa abu musa habib ma'auya abu ma'auya yana kyauta har gwamna yana iya naɗa shi kuma abu musa ya ce "Ah, in amur mu raya gidan umaru muna da ɗan umaru kawai umaru nan kowa ya san matsayin shi saboda haka mu faɗarsa abdullahi dan umar abdullahi dan umar yana wurin amma bai ce komai don suna tattaunawa a gaban mutane suka yi tattayi suka yi tattayi to can dai amur bin al'as ya ce to ga wata mafita ya samu tun da dole giman tsakanin ali da ma'auya ne a sauke su kawai musulmi su naɗa dole suke so sai abu musa ce ya tun da shi ma bayana shi bayana bin ali bane so aka yi aka tawo shi mun sami yarjejeniya su su su sauran sa ce me kuka yi yarjejeniya ce ai ni da shi ne kawai ba wanda ya san wannan tunda ba a gaban mutane suka yi wannan magana ya ce to ka bar shi shi ya fara magana ya ce to kai amurka fara magana in kuma ya shiga haba da tijo a sahabin annabi har da taɓa gemunsa irin na girma sahabin annabi da tijo irin ka in gabata in magana kai ka fara sai ya hau ya ce ya sauke ali shi kuma ya hauce shi ke ya tabbatar da ma'awai sai aka tashi wai wai ma'awai to dama akan wannan hukuncin tun kafin lokacin da aka yi wasu su wanda suka nace akan cewa sai a yarjejeniya da suka ji abin da aka wai kuma to ai dama ali ne ke da rai me yasa yadda da hukuncin tun asali ai ya hukumta mutane da sanin zamu magana wannan gobe insha Allah a wajen Najil Balaga da suka ce ya hukumta mutane akan addinin Allah ya ce ba ba ba mutane muka hukumta addinin Allah littafin Allah muka hukumta da hadisi da sunnan manzon sa amma ba hukumta mutane mun ce littafin Allah ne hukunci a duba littafi inda littafi aka duba mu ne da wannan al'amari in an duba sunna annabi mu ne da wannan amma ba a duba littafi ba a duba sunna ba sun yi abin da zaransu ya ga dama ne awa da jawo suka ce su sun balle sun fita tun da ma abin haka ne wai sai dai ali ya tuba wai ya kafirta wai sai ya tuba kamar su ma sun san sun kafirta amma yanzu sun tuba wai shi ma yadda shi kafiri ne sannan ya tuba ya ce ni ne zan kafirta wanda gini na fara musulunta tun ina yaro yanzu kuma zan zama dattijo in kafirta suka ci ne suka balle suka fita suka ce lalle sai ya tuba daga wannan zunubi nasa to shine ma'awiya bai tabbatar da al'amari yana hannunsa ba tun da yake yanzu an ce an yi hukunci amma ya san ba zai yi ba wannan hukumcin amur bin asidi da ya yi yaudar ya yaudari abu musa al'ashari abu musa al'ashari kuma dama ba yana wakiltar amirul mu'minin ba yana wakiltar munafakan da suke da azamin don su suka farata shi shi ba shi ba ruwan shi da amirul mu'minin sab bilhassil ma da aka ce bayan hakim din amirul mu'minin ya yi sallah yana a rukunuti yana tsine ma ma'auya da abu musa al'ashari da amur bin al'as muawiya ta ce ala tsine ma muawiya da amr bin as da abu musa al-ashari sai abu musa al-ashari ya rubuta masa takarda ce na ji labarin kana tsine ma mutane har da ni a ciki to ni kuma abin da nake cewa shine rabbi bi ma an amta alayya falan akuna zahiran lizalim da qaumin mujrimi wato kaga shi kamar yadda musa yake cewa rabbi bi ma an amta alayya falan akuna zahiran da qaumin mujrimi wai shi ma ba zai zama yana taimakon mujrimi wai ali ne mujrimi shi ma sai abu musa shi ma yana tsiri ba to cikinsu ɗaya tsinanne ne in ya so ka ce allah ya da su duk cikinsu to saboda haka ma'auya ba ya tabbatar mulki ya zo hannun shi ba yana tunanin yana takwanto yaushe za a kawo mushari ya fara tattara mutane a zo a shirya yaƙi don alba zai ƙyale sai kawo musu hari mutane suka fara tara wasu don sun sha waya asibi ma'awai sam ya tabbatar da cewa ba zai iya sa mutane su yaƙi wancan yaudaran da ya musu ya kawo ƙarshe can sai aka ce aliya ya fara tara runduna hankalin ma'awai ya tashi a kira mutane a ya zo a jihadi mutane sai watsewa suke sai gudu suke sun kowa sun an je an sha waya azabin azabin su suka fi cin waya kuma za su yi sake mutuwa ne sun san alisar duk da haka nan ma'awaya da yana ce yana cikin zaman tsarfarai ya ce to za mu zauna ne su zo su murƙushe mu gara mu fita in ma murƙushe wanne ko kuma mu gudu mene abin yi ana nan sai ya ji kawai labari ya zo wanda ya ji daɗin labari cewa ali ya fito yaƙi zai zo zai so a karkarar spin na biyu amma ya juya kan yan naharawa ya ce to mun ɗan huta domin da su aka fito za a zo sai ce ai ga waɗannan aulari su zai fi cancanta a yaƙe su domin in muka tafi yaƙi muka bar su ba mu sami da su sai saboda haka ya je sami yan naharawa wanda gobe insha Allah za mu yi magana dangane da yadda ta kaya tsakanin shi da yan naharwa su kimanin dubu goma sha takwas ya ci musu wa'azi har sai da ta kai ma wasu suka yi ta kuka dubu goma sha hudu suka balle suka dawo bangaren shi sai dubu hudun da suka rage suka ce kawai me ake jira ne in ku- in kuka gaba shi ci gaba da magana duk za a bi shi a harba kiwo kawai a yaƙi kawai sai ya yi gargaɗe su kar kar kawakin ku da ya zu- ya zube ana amma ina aka suka kwama da suka wurman kiwo ya ce "Al- wannan su ne sakon manzannin wa'annan mutane gari ku miƙe wallahi ba za ba za a kashe goma a cikin ku ba kuma wallahi goma cikin su ba su tsira ba." haka koyi faru su cikin dubu hudun nan tara kawai suka tsira shi kuma cikin mutanensa tara kawai aka kashe to aka dawo da nasara sai shirin sai shirin kai ma ma'auya hari ma'auya yana zaman ɗan ya san ba ya ce ya labari aka ce an murƙushe 'yan naharwa su dubu hudu gaba ɗaya ba wanda ya tsira sai mutum tara cikin ma'auya ya sake ɗoron ruwa mutanen ma'auya kamar to ya alifanin zai darka ku aka fara tattara mayaka kuma aka ce ba a sami lokacin da aka yi ma amirul mu'mini na biyayya irin wannan lokacin amma saurara ka ji mana saurara ka ji mana in ka iya salatu in ya burge ka ne biyayyan ai bai bai- bai- bai- bai karko ba duk lokacin da yake bukatan biyan ba su bi shi sun bi shi loka- a lokacin da abu ya kawo ƙarshe ya ya kulla tuta a kan mutane daban-daban a cikin waɗanda ak- aka suka, suka, suka tsira a daga, daga, daga nahar wan suka dawo suna ku- kukan duk jama'ansu da aka kashe suka yi mitin suka ce abinda zai kamata su yi shine su kashe shi amirul mu'mini ne da da mu'awiya da amur bin al-as suka haɗu suka yi yarjejeniya akan dare ɗaya za su kashe su su uku. kowanne aka- aka tura wani zuwa ga kowannen su wanda aka tura zuwa wajen amir suka aji kuma rana an ce sun aji ranar 19 ga watan ramadan da sallar su bayi rannan a kashe su gaba ɗaya kuma rannan a ruwayoyinsu ana jin rannan ne lailatul qadr saboda haka suna ganin a lailatul qadr din nan ya kamata ya zama sun kashe su kawo to rannan- suka- suka rabu kowa ne ya kama hanya wanda aka tura misira shi wajen amur bin al'as wanda ma'auya ya naɗa shi gwamnan misira rannan bis- bisa nan sai ya zama shi uh, amur bin al'as bai fito sallar su ba sai ya sa wani alƙali ya zo ya sallah da mutane da al- da mai kisa ya zo ya kodaɓa ma shi limamin wuka. tsammanin amur bin al'asir a shi alƙalin ya cewa ayi ba alamir ba ba ni ya nufin kashewa kai ya kashewa shi kuma amur sai ce kuma allah kai ya so ka mutu din ya din ya bar shi da ɗan sauran rai daga baya alƙalin ya cika ta nan shi amur bin al'asir ya zama shi ba a kashe shi ba mu'awiya kuma wanda ya sare shi sai ya sare shi a ainihin a a cinya amma bai iya kaiwa ga mutuwa ba ya ya ainihin ya sare shi amma dai bai kai ga mutuwa ba kuma ya jinya shi ma da guba shi aka kira likita wanda ya zo ya duba ya ce "Ka- ina da kana da zaɓi ɗaya ko in maka lalas da wuta a ƙona wannan guba ko kuma in baka magani ka sha amma ba za ka haihu ba mazakuta za ta mace ya ce in dai wannan ne ya ce ba ni da dauriya ga wuta ba zan iya daure mota ba a kawo magani din tunda ina da yazidu da so ai ai shikenan sun wadatar in dai haihuwa ne an gama sai aka ba shi magani ya sha guba ya ya mutu shi ko wanda aka tura zuwa jan amirul mu'minin shi mai suna abdurrahman bin mulja shi wannan ainihin shi sai da ya shekara yana zuba guba a takobinsa kuma waɗanda suka teka maka masa kan zuba guban sun haɗa da ash'as bin qais da wata mata mai suna ja'ada wanda ainihin an kashe babanta a naharwa saboda haka ya zama aka ce ainihin lokacin tana neman wanda zai taimaka mata wajen kashe amirul mumini sai ga kuma ibn muljam shi kuma ya zo da wannan mishin din sai ya zane ya tabbata da mujimu dama dama tana son kashe amirul mumini kuma gashi ainihin kuma ta sami wanda shi ma abin da ya kawo shi kenan sai ta mashi alkawarin ya koyi da ya ganta kuma sai je na son ya aure ta ce dama sadakinta da kaza da kaza da kaza da kuma shekar da jini amirul mu'minin sai ce dama abin da ya zo da shi garin kenan ba wani ba yayi daidai saboda haka ta ta mata taimaka da bashi guba aka dunga zubawa a takobi ainihin ko ranar 18 ga wata ga watan ramadan amirul mu'minin ya yi shirin buɗe bakiran nan a gidan yarsa zainab saboda ka yi tafi can gidan yarsa ya buɗe baki a aka ce da lokacin buɗe baki ya yi ta kaddamar masa da abin buɗe baki ya hada da kamar da ya saba zama abincinsa ƙursani ne busassun gurasa guda biyu hubs guda biyu aka kawo mashi kamar da aka aka ta kawo ƙursi biyu na hubs sai kuma ta kawo gishiri da kuma nono aka ce da amir nono ya duba sai da ya kuka kuka kuma mai ya ɗaga murya sosai ya ce ‘ya'yata kina kawo mini miya biyu wato na an ce mishi idam abinda za ka haɗa da ci abinci ana ce mishi idam sawa'un koma menene idam ne da larabci ko da ke da hausa ma za mu ce mu gishiri miya ba amma da larabci idan muka ce miya biyu mutane bahaushe ba zai gane saboda shi bahaushe akwai abin da ke ce ba miya nono miya ne gishiri ba wato amma a larabci idan duk abin da za ka haɗa ka ci abinci sunansa idan abin da za ka haɗa ka ci abinci da shi da larabci sunansa idan in yana yana tausasa wannan abin da za ka ci ne saboda sunansa idan sawa'un mai ne ko wani abu ne inda a shafa a jiki ya sunan shi gida to da kawo masa da nono da gishiri aka ce sai da ya kuka ya ce yayata kina son in daɗe ne a ranar tsayuwa gobe kiyama gaba ga Allah domin duk wanda abincin shi ya daɗaɗa da abincin shi ya daɗaɗa da tufan sai da ya lausasa to zai daɗe yana tsaye gobe kiyama ya ce cire da miya ɗaya zai yi saboda haka sai ta cire nonon sai ya yi ifar da hobs da gishiri sannan bayan ya godiya ga allah ya miƙe ya sallah ya gushe bai yana ya sallah ya ruku ya sujana yana yawan shiga da fita a wannan dare wannan daren ya fi bayan ya yi sallah sai ya zo a can sai ya sake fita in ya yi sallah ma ya sake sai a ga ya fita sai ta je na yawaita ma- eh, ma- magana wanda ya nuna kamar daren ƙarshe ne cikin abin da yake cewa Allahumma barik li fi liqa'ik kuma yana yawan cewa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sai ya sannan ya je ya zauna to sannan ya tara 'ya'yansa ya ba su labari mai ruwayan in makwabcin ta ce da ya tara 'ya'yansa ya ce a wannan dare na ga na yi mafarki zan kuma gaya muku abin da na gani na ga a wannan sa'a da na kwanta wato kamar ya dan kwanta haka a tsakanin raka'o'i biyu dinsa ya ce gengedi ya ɗibe shi sai ce na yi mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi a bacci na ya ce ya abal hasan innaka qadimun ilaina an qarib ya ce ya abal hasan ka- kana gabato a gare mu ba da jimawa ba a shiƙar ƙaumi zai zo ya- ya ya tura ainihin furfuranka furfuran gemunka da jinin kanka kuma wallahi in ji manzo Allah cewa ana wallahi mushtaqun ilaik ni na kosa maka su to kuma mau'id ɗinka ya zuwa gare mu a goman ƙarshe na ramadan kai gaggawa ka zo wajen mu abin da yake wajen mu ya fi alkhairi ya kuma fi wanzuwa gare ka da suka ji wannan zance na amirul mu'minin sai suka shiga kuka amirul bai gushe ba a wannan dare ya sujada ya ruku'u ya ya miƙe ya sallah ya fita ya duba sama ya dubi sama ya ce wallahi ma kadhibtu wala kudhibtu wa inna hal lailatu allati wa'itu biha ce wallahi ban ban ƙarya ba ba ai man ƙarya ba. wannan daren da aka yi min alƙawari sannan ya dawo ya sallah sai sai sai ta ji kuma na ce Allahumma barik li fil maut kuma yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to da na da ummu kulsum yasa tace da naga yana yawaita ah, kiran la hawla yana yawaita irsijali yana yawaita istighfari to ni ma a rannan daren ban iya ta na zauna ta ban iya bacci ba na tare da shi na ce ya baba na ga a wannan daren baka baka ci komai ba kuma baka ko ɗanɗana eh, ko gyangyaɗi baka yi ba ya ce ya ta ajali ne ya so kuma buri ya kawo ƙarshe kuma kulsum ta yi kuka ya ce ce "Ya- ya babana yana kana ba mu kana mana nuna ga mut- ga rasuwanka ya ce yata karki kuka ban gaya miki wannan ba sai bisa abin da alƙawarin da annabi sallallahu alaihi wa alihi ma ya mani sannan ya sake dawo ya ci gaba da sallarsa da addu'a da kankan da kai kamar yasa sannan kuma ya miƙe alwala sai su- ya miƙe alwala ya sa tufa sannan ya sauko daga gida sannan na ji shi yana cewa la ilaha illallah sa- sa'ihun tadba'uha nawa'ih wa fi gadati gadan yadharu alqada da ya kai kofa zai fita sai ainihin kofan ya rike kyaure ya rike gyabtonsa ya fizge gyabton yana cewa kyale ni lokaci ya yi sannan sai jiya shi allahumma barak li fil maut allahumma barak li fil qaik sai umu kulsum sai ta ce sai na bi shi ina cewa gaufa ya abata naga kana a wannan lokaci kana gaggawa tun farkon daren nan aka ce sai im- imam hassan almujtaba ya fita ya ba- yana bin babansa na je wajen ba- dan uwana in ji umu kulsum na ce da shi ya ɗan uwana ka ji abin da babanka fa halin da ya kasance a wannan dare kuma gashi yanzu ya fita cikin wannan dare da duku-duku cin mashi hassan ya bi shi yana bai da shi sai ya je ya same shi amma ya shiga masallaci wannan babban masallacin koko na je in ji imam hussein shi na ce shi ya baba ne fito da kai a wannan sa'a na dare kuma saura sulusun dare wato sulusun dare na karshe tun yanzu ka fito ya ce ya masoyina ya na tsawon idanuna na fito ne saboda abin da na gani a mafarki a wannan dare wannan kuma sai ya sa ni cikin halin damuwa wanda ya sa ni da fito sai sai ya gaya mani abin da ya gani sai ce na gama ka da haƙƙi na kanka amirul ne yake gaya ma imamansa na gama ka da haƙƙi na kanka ka koma gida to sai Hassan ya koma ya sami yar uwarsa Fatima tana tsaye a bayan kofa tana jiran menene labari ta ce ka gan shi ce na gan shi amma kuma ya ce in dawo sai Amirul Mu'minin ne ya hau kan manar mi'izan wurin kiran sallah ya yi kiran sallah da murya mai ƙarfi ya hau yana tasbihi da takdisi kafin ya kaba ya kabbara ya kira sallah kuma ya sauko yana yawan sai tasbihi da salati ga annabi sai yana tada mutane suna bacci yana ce mutane asala asala yarhamukumullah in ya zo waje daidai mutum ce asalatu yarhamukallah kum ila salatul maktub yana kira karanta kuma inna salata tanha anil fashai wal munkar to bai gushe ba yana aikata wannan har ya zo ga ibn muljam yana kwance yana bacci ribda ciki ya ɓoye takobinsa a cikin rigarsa sai imam alaihissalam ce ya kai wannan tashi daga wannan baccin naka ya kake bacci iman irin baccin da allah baya so wannan irin baccin shaidan ke kamar baccin yan wuta kwanciya ribda ciki sannan sai imam alaihissalam ce da shi to kana kana fahimni kayan yin wani aiki wanda sama gab take da ta tsage kuma ƙasa da gab take da kekece kuma duwatsu gab take da su gurguje akan aikin da kake so inda na ga dama zan iya ga maka meye a cikin rigar sannan amirul mumin ya miƙe yana sallah ya yana tsawaita ruku'u da sujada sallarsa wannan shaƙi ɗin mujirmi sai ya maƙe a bayan al'amudin mihrabi wato mihrabi shine wani gini da akan yi a daidai ɓangaren alƙibla wanda liman kan tsaya daidai na in ka shiga kaga mihrabi ka san nan to akan yi mashi 'yan al'amudai a ciki cikin masallacin to sai ya maki a bayansa ya saurara ma amirul mumini sai da ya raka an farko da ya shiga ta biyu da ya sujadan farko yana ɗagowa sai la'anannan ya fito ya ɗaga takobi ya tsara a kan imam wa imama وعليا ومظلوما sai imam salam ya faɗi a fuskansa yana cewa bismillah wa billah wa ala millati rasulillah sannan yace fustu wa rabbil ka'ab haka ne imam faɗi yana faɗa bismillah wa billah wa ala millati rasulillah fustu wa rabbil ka'ab هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله sannan imam ya faɗa da ƙarfi yana qatalani ibn muljam qatalani ibn al-yahudiya ayyuhan nas la yafutannakum ar-rajul la yafutukum ar-rajul yace ibn muljam dan ba yahudiya ya kashe ni kada ya tsere don lokacin zai ibn muljam ya so ya fice masallacin to sai suka rutsa da shi
suka kama shi
a nan ne aka ji sama na aka ji murya a sama duk wanda ke kofa ya ji muryan sama na faɗa tana cewa ta habdamat wallahi arkanul huda wanda masar wallahi alamun tuƙa wan fasamat wallahi urwatul wuthqa قتل قتل ابن عم محمد المصطفى قتل الوسي المجتبى قتل علي من المرتضى قتل علي المرتضى قتل والله سيد الأوصياء قتله أشق الأشقياء wannan murya duk sama ta ji kamar yadda ta ji a badar murya na cewa lafata illa ali wala saifa illa zurfika wannan ruwaya har a ruwayan ama akwai wannan ruwaya na cewa ainihin a cikin abin da muryan da suka jima har da cewa kutila khairul khalqi ba'da rasulillah wannan har ruwayan ama akwai a dan taimiya yake cewa wannan ruwayan ya inganta amma maganan ya za a ce wannan shine khairul khalqi lahi ba'da rasulillah wai ai imanin mutane da cewa da wani da wani su suka fi kowa baya ga annabi wai ya fi imanin su da mizani da sirari sai ka ce shi addi imanin mutane ne suke ittifaki su yarda da abu in abin mutane suka ittifaki suka imani da abu in ya zama gaskiya nasara da suka ittifaki ubangiji uku a ɗaya ne ya zama uku a ɗayan kenan ko ba ittifakin mutane akan abu shi mai shi shi gaskiya ba me gaskiyan da aka ruwaito wato ya yi musu girma a sujir sama na cewa utila khairul khalqi khairu khalqillahi ba'da rasulillah an kashe fiyayyen halittar Allah baya ga manzo Allah jin haka nan Hassan da Husaini suka fito da suka ji suka ji karan Jibril suka fito daga masallaci mutane na kira ana mutane na kururuwa duk gari an fito ana wa imama wa aliya wa sayyida sai aka ce sai hassan hassan da husaini suka yi kira suna wa abata wa aliya laita al-maut adamana al-haya sai cewa ina ma mu ne mutuwar ta dauka ta dauki ramu ba kai ba suka suka a masallaci suka sami wannan hasab din wani ruwaya muke karanta amma ruwayoyi daban-daban sun nuna lallai imam hassan da hussein suna masallacin kuma kamar da aka samu wani ruwaya daga imam hassan yana cewa mun ɗago sujada sai na ga mal na takobi wanda yake nufin yana sahun farko wa'insu rayoyi suna nuna kamar amirul mumin yana nafila amma wanda ya fi inganci shine yana sallan subahi wannan matsayi ne babba wanda Allah ta'ala ke banci amirul mu'mini ne da shi na aka kashe shi a masallaci yana sallah kuma sun gano ɗaukaka ne don haka suka yi wasa da tarihi sai suka ce wani mutum shi ne aka kashe a masallaci ba ali ba suka ce wani mutum ne wai yana saboda kuma da yake abin nasu ce wakila salatul asar wakila magrib wakila sun ya ake samun wa'annan sabani iri daban kuma na alidun kiyayya sai suka ce za shi masallaci ne aka kashe shi alhali shi wanda suke tabbatun cewa an kashe a masallaci a cikin gida aka kashe shi ya kirawo architect yana zuwa mashi inda za a buge za a mashi fada a buge nan sai a yi wurin da zan zauna nan inda zan karu baki nan zarka shi kuma lokacin tumbin shi na waje kuma shi architect din ya ga tumbin kuma ya ga ya sa'a yana da wuka sai ya dan soka amma sai suka ce shi ne aka kashe a masallaci wato da yake sun gane ɗaukaka ne sai suka ce ba ali ne aka kashe a masallaci sun gane ɗaukaka ne ainihin wannan irin wannan ɗaukaka kuma wannan sun ruwaito sama suka ji tana magana wasu suka ce wai imam hassan ne ya faɗa amma ba su ce na ranar badar la fata illa ali wala saifa illa zurfiqab ba su ce wani ne sai faɗa ba sun ce sun ji sama ne na faɗa kuma duk sun duk an tambayi annabi ya ce mala'ika jibril wannan ma mala'ika jibril ne yake na aiki kashin amirul mu'minin zaluntan amirul mu'minin bai tsaya nan har yau din murguɗa tarihi iri bayan an murguɗa yana da rai shi ma ina ga muku mai yanzu ma bayan wannan ma hatta kashe shi ma sai da suka murguɗa don sun san duk wanda ya ji yadda aka kashe shi zai san cewa wannan bawan Allah ne mai babban matsayi bari abin da yake cewa bismillah wa billah wa ala millati rasulillah fustu wa rabbil ka'ab kuma wannan shi ya irin kalmomin shigen kalmomin imam hussein kenan kafin ya surmiyo daga doki bismillah wa billah wa ala millati rasulillah allahumma in kana hadha yurdika haka imam hussein ne ba kafin ya sulmiyo daga doki to sannan aka zo da amirul mu'minin gida wasu sun nan naɗe mikin da aka yi masa an ɗaure aka ce da yake cikon sallan ya da ya rage ainihin a sujada ta ta ƙarshe ne ma'awun an warwayan ainihin amirul mu'mini ne ya yi sallah da mutane ne sallansu bayan aka kashe shi ya kammala sallansa a hutun da a da ya ɗago daga sujada ne amma ruwayan da ke cewa yana sallar nafila ne sai suka ce imam hassan ne ya sallar da mutane amma na fi tsammanin sallar su bahi saboda ruwayan da aka samu daga imam hassan ya ce na mun dago daga sujada kawai sai na ga mal abin nan na takobi wanda yake nufin yana tsawon farko a bayan shi aka kai imam alaihi salam amir ya zuwa gida zainab da umu kulsum da sauran ‘ya'yan alawiyawa mata duk suna tsaya a kofar gida suna jiran a kawo shi da suka ka an zo da shi suka shiga kuka da marin fuska suna wa abata wa musibata yayin da ainihin duk mutanen gari suka ji labari an sari amirul mu'mini a mihrabinsa mutane suka ji kururuwan gari duk suka gabato a gurguje kowa daga mai zuwa masallaci zuwa kai hatta mata da ke gidajen kulle duk sun firfito duk ba wanda ya zo duk a gari gaba daya ka kawo masallaci shaƙe da mutane ba ka ganin komi daga mai sai marin fuska da kai mutane suna marin fuskokinsu da kawo kansu suna ɗaga tsototi suna ihu suna kururuwa mutane suka yi dafifi a wajen amirul muminin suna kallon wannan jarumin zaki fuskansa ta canza saboda kwararen jini da kuma shigan guba daga nan amirin mace ku ɗauke ni kusa na inda nake sallah don ana ana cewa kafin mutum shiga yana da kyau a kwantar da shi a sa shi inda yake sallah a gidansa suka ɗauke shi mutane na kuka matan imam da 'ya'yansa mata da kuma sauran yaransu duk suka ke kewaye shi suna kallo yana wannan hali jini na kankarowa yana gwararowa daga kansa yana kwarara sai na da zainabul kubra ta yi kuruwa tana cewa abata man lil sagir hatta yakba wa man lil kabiri bainal mala ya abata uzin uznuna alayka tawil wa abratuna la la tarqa mutane kuma suna ta koke-koke daga mai dukan jiki zuwa mai kowa ne ainihin hawaye na ta kwarara hussein yana kuka yana cewa ya abata mallana ba da la yau makawai maka ya illa yau ma rasulullah ya izu wallahi alai an araka haka sai amirin muni ya lalashe shi har ma ya shafe hawayen da ke fuskarsa to aka gayyato likitoci domin su duba halin da amirul mumini ke ciki da suka duba suka tabbatar da cewa walalle wannan takobin an samu shi mugun guba sai suka ce to lallai a bashi nono kawai daga lokaci zuwa lokaci amirul mu'mini ne ya kan suma sannan sai ya farfado saboda zafin shigan guba da ke ake shi imam ya kira 'ya'yansa hassan da hussein ya sumbance su don ya san zai rabu da su daga lokaci zuwa lokaci ya kan suma ya farfado sai imam hassan alaihissalam ya miƙa masa nono daga ya sha yana cikin sha sai cire a bakinsa sai ce ku kai ma wannan wanda kuke tsare da shi yana nufin ibir murja don an tsare shi a gidan hassan ya ce ya ɗana ka kiyaye wannan wanda kake tsare da shi yana nufin ibir murja ka kyautata abincinsa da abin shansa kuma ka tausaya masa har ya zuwa mutuwata ka ciyar da shi mafi kyawun abin da kake ci ka shayar da shi mafi kyawun abin da kake sha har ya zama ka fi karamta shi shi wannan la'anan ne a lokacin yana tsare a gidan imam hassan sai suka kai mishi nono suka ce gashi imam ya ce a baka tsinan nan ya sa a baki kwankwan ibn muhammad bin hanafiya dan amirul mumini ya ce mun kwana daren 21 na ramadan tare da babana wannan guban yana kwarara har sai da ya kai kafarsa ya zama a wannan dare disalin da ya a zaune ya yi mutane suna ta shigowa wajen amirul mu'mini ranar ashirin wato bayan da safiyan sha tara aka sare shi ranar sha tara yana na daren ishirin yana nan ranar sha tara yana nan daren ishirin yana ranar ishirin yana nan to a ranar ashirin mutane duk sun yi dafifi suna kawo suna gaishe shi shi kuma yana ce masu ayyuhan nas a wannan hali saluni qabla an tabqini wa haffifu su'alakum li su'bati li masibati imamikum sai mutane suka yi kuka ba kan ya ce a tambaye shi al'amuran addini kafin ya tafi ya ce amma ku sauƙaƙe mini tambaya ɗin don halin da nake ciki har a wannan hali amirul mu'mini ne yana ansa tambayoyi yana ce a tambaye shi dangane da addini kafin ya tafi aka ce hujjar bin addi ya yi wasu baitocin waƙe yana yaban imam yana kukan rabuwa da shi da imam ya ji waƙensa sai ya ce masa to kai kuma fa ya za ka yi ran da aka kira ka kai man bara'a me za ka yi ya ce wallahi ya amirar mu'mini da za a gutsura ni da takobi gunduwa-gunduwa kuma a wurga ni a wuta ba zan rabu da kai ba zan maka bara'a sai amiru amir mu'min ya ce mashi wa fikta da kulle khairin ya hoja waje za ka Allah an ahli baiti nabi ka khaira don shi wannan hujjar ɗin shine wanda ma'auya ya kashe ce yanzu za a kira shi zuwa ga bara mutane suna ta zafifi dai a gidan imam ana ta zuwa har da mutane suka yawaita aka ce musu kowa ya fita kowa ya tafi gida almarin imam an da fifin da aka yi masa da kuma ga halin da yake ci sai aka ce kowa fita aka ce ainihin sai kowa ya tafi wasu ƙasa a kofa aka ce kowa ya na gida an ce kowa ya koma gida daren 21 kenan ran 20 da daddare asbag bin nubata ya ce shi sai ya tsaya bai tafi ba can da imam hassan ya fito sai ga asbag bin nubata yana tsaye sai ya ce ya asbag ba an ce kowa ya tafi gida ba me yasa ka tsaya ya ce wallahi ni dai to na tsaya ne da Allah ko za a yadda in ga amirul mu'mini sai ce to sai ya shiga ya ce masa ga asbag nan ya tsaya ce shi na sanyi sai ya ce a shigo da shi sai aka ce da ya shiga amir muni ya kama hannun sai riki ya ce ma ya ce yadda na riƙe hannun nan naka haka annabi ya riƙe hannun kafin ya cika na je yana ce mini in je mun bari in hau mun bari in ce alaman akawa lidaihi fala anatullahi alaihi alaman abaka min mawalihi fal'anatullahi alai alaman zalama ajiran ujratahu fal'anatullahi alai sai na hau mumbari na faɗa kamar yadda masoyina manzo Allah ya gani sai wani mutum a can ƙarshen masallaci ya ce ya abar hasan kai magana da kalmomi uku ba mu gane me suke a dunkule mai mu gane me suke nubi ba ya ce sai ban san me dan ce sai na dawo na ga tambayi manzo Allah sun tambaye ni menene ya ce ko sannan manzo Allah ya rike ya ko na ya kamar da ya rike ne ce kawo hannun kai mun sai ya rike kamar da na rike ya sannan na ka aka ya rike sai ya ce mini sai manzo Allah ya rike ne dan ya tsana ne ma sai ya ce mini ya abal hasan ala wa inni wa anta abawa hadhihi al umma faman aqana fa'lanatullahi da ni da kai mu ne iyayen wannan al'umma duk wanda ya saba mana tsinon Allah tabbata kan shi ala wa inni wa anta maulaya hadhihi al'umma fa ala man abaqa anna la'anatullah mu ni da kai mu ne iyayen gijin mutanen wato kamar da bawa yake da mai gida mu mai magidantan mutanen al'umma duk wanda ya guje mana kazan aka ce bawa ya gudu mai gidansa duk wanda ya guje mana la'anar Allah ta bata gare shi ya ce ala wa inni wa anta ajira hadhihi al-umma mu ne muka dauki mu ne mu ne aka dauke mu aiki a wannan zuwa ajir shine wanda aka dauke shi aiki labor wato mu ne laborin wannan al'umma duk wanda bai biya mu ladan mu ba fa alaita fa alaihi wannan magana dunkule ne wanda bai biya ga iyayensa biyu ba alatsi ne masa wanda bai bawan da ya guje ma mai gidansa aji alatsi ne masa wanda duk bai biya lebura ladan aikinsa ba alatsi ne masa to shi suka ce mai wannan yake nufi ya ce ai da ni da kai mu ne iyaye mu ne wanda bai bi mu ba alatsi ne masa mu ne kuma ainihin magidantan duk bawan da ya guje mana alatsi ne masa wato sauran mutane bayi ne mu ne magidantansu kuma mu ne leburori mu ne ma'aikatan wannan al'umma wanda bai biya mu ladan mu ba alatsi ne masa wani ne mai mai ladan nasu kulla as'alukum alaihi ajran illa al-mawdu wannan tsaiwan asbak bin nabata ya yi amfani da likitoci suka zo suka duba halin da amirul mu'min yake ciki daga cikinsu akwai wani wani likita mai suna athir bin amr bin hani as-sukuni da ya ga mikin da ke tare da amirul mu'minin ya ce a kawo masa fatan akuya sabon fiɗa ya sa wani ƙyalle a cikin fatan bayan da aka fiɗa ya tura sannan ya ciro sannan sai ya tura a cikin mikin amirul mu'mini sai ya fito da shi sai ga wa'yansu 'yan da gwargwajin fari-fari sai ya ce ainihin ƙwaƙwalwan amirul mu'mini shine ya narke har ya biyo ji ya ce ya mirar mumini ka yi alkawari ka yi da za ka yi kuma ka yi wasiyar da za ka yi wannan mugun bawa din ya ainihin wannan makin allah din gubansa ya kai uwarka uwaka ya kai kwakwalwa ranar ne imam ya yi bankwana da 'ya'yansa da iyalan gidansa ya musu wasiya to na ga lokaci na duban mu muna cewa za mu tashi sha ɗaya da rai amma wasiyan amirul mu'minin na da muhimmanci ko da ban karanta ko da ban fasara wasiyan amirul mu'minin ya kira ɗansa imam hassan ya ce rubuta a wannan hali imam hassan ya ɗauko takarda da alƙalami amir mumini na gaya masa yana rubuta ya ce ka rubuta a wusa ka ce ka ce na yi wasiya da cewa na yi wasiya da cewa na shaida da la ilaha illallah wa hadahu la sharika la wa anna muhammadan عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله ولو كره المشركون ثم إن إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين نيشان أنا أول مسلم يا ديدي mu muka karanta irin wannan ana cewa mu cewa ana minal musulmi ba awwal musulmi amma amirul mu'minin yace awwal musulmi ya daidai shine farkon mutane musulunta haka manzo Allah yana iya cewa ana awwalul muslimin haka ma amirul mu'minin ya cewa ana awwalul muslimin tunda shi farko shine wanda ya fara imani da manzo sannan ya ce usi kuma bi taqwallah ya ku na Hassan da Husaini ke ina muku wasiya da tsoron Allah wala tabgi wala tabgiyad dunya wa in bakad kuma kar ku bi duniya ko ita ta bide ku wala ta'assafa ala shay'in min ha zuwiya an kuma kar ku bakin cikin wani abu na duniya da aka raba ku da shi wa qula bil haqqi wa amra lil ajr ku faɗi gaskiya ku yi aiki domin lada a wajen Allah ke wa kuna lil zalimin khasman wa lil mazlumi auna ku kasance masu husuma da azzalimi masu taimakon wanda aka zalunta usi kuma wa jami'a wuldi wa ahla baiti wa man balagahum kitabi hadha min almu'minina bi taqwallahi ina muku wasiya ku ƴaƴana biyu Hassan da Hussein da kuma sauran ƴaƴana da mutanen gidana da duk wanda wannan rubutun ya zai gare shi ina muku wasiya da kun ga wannan har ya shafi duk mu'min ya shafi mu amana wannan wasiya taqwan Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم usikum bi taqwallah wa nazmi amrikum ku ji tsoron Allah ku tsara al'amuran tsarin al'amuran ku ya zama a tsare ba a yayya matsa ba wa salahi zati bainikum da yara tsakaninku fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqul salahu zatil baini afdal min amati salati wasiyam gyara tsakanin mutane wato kamar ana rikici tsakanin wani da wani yan uwa a gyara tsakaninsu ya ce ya fi sallah da azumi wa innal bugdata halikatu daini wa fasadul zatul baini kiyayya ita ce mai aske addini gaba tsakanin masoya tsakanin yan uwa mu'mini shi ke aske addini kuma shi ke bata tsakani unzuru da wai arhamakum fasiluhu yuhawwinu Allahu alaikum hisab ku duba yan uwanku na zumunci ku sadar da zumunci da su Allah zai sauƙaƙe muku hisabin wa Allah Allah Allah fil aita la tajibbu afwahakum wa la tadhiqu wa la yadhiqu bi hadratikum fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqul man ala yatiman hatta yastagani awjaba Allahu lahu aljanna kama awjaba al-akili malil yatimin nar Allah Allah ma'anan su ittaqullah ittaqullah Allah Allah dangane da marayu kar kar bakin su ya wofinta wato ba abinci kenan ko su tozarta a kuna domin naji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana ce wanda ya tare maraya a iyalinsa ya zama bangaren iyalinsa to har ya wadata shi maraya to Allah zai wajabta masa da aljanna kamar yadda ya wajabta ma macin dukiyar maraya wuta Allah Allah fil Qur'an fala yasbiqannakum ila al-amali bihi ghayrukum Allah Allah fi janib fi janibikum fa innahu wasiyatu nabiyikum ma zala yusi bihim hatta dhananna annahu sayuwarrifahu ce Allah Allah dangane da alqur'ani kada wani ya riga ku aiki da shi Allah Allah dangane da makwabtanku domin shi ne yana cikin wasiyar annabinku don ya ce ba a bai gushe ba yana yana ta wasiya ba a makoci makoci makoci har sai da muka tsammaci ko da zai ba makoci gado Allah Allah fi baiti na rabbiku fala yahul wanna minkum ma baqitu fa innahu in fa innahu in turika lam tudaha lam tunazar Allah Allah dangane da dakin ubangijin Ka'aba yake ne kar ku wofintar da shi kuna da rai domin in kuka bar shi to ba za a saurara ba Allah Allah fi sala fa innaha khairul amali wa innaha amudu dinikum ku lura da amirul mu'minin mene gabatar kun ga sallah yana ta duk da muhimmancin sallah sai da ya magana kan su marayu da makwabta da sauran sai kawo sallah Allah Allah fi zaka fa innaha tutlu ghadaba rabbukum Allah Allah zan karanta kawai ba zan fassara ba ni ina son mu tashi da sauri Allah Allah fi siyam Ramadan fa innahu siyam fa inna siyamahu junnatun minan nar Allah Allah fil jihad fi sabilillah fa inna ma yujahidu rajulani imamun hudan wa muti'un lahu muqtadin bi huda Allah Allah fi dhurriyyati nabiyikum wa la yuzlamanna bayna azharikum Allah Allah fi ashabi nabiyikum alladhina lam yuhdithu hadatha ولم يؤو مهدسا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم وأنا ولا أنا المهدث منهم ومن غيرهم والمعادي للمحدث والمؤوي أقوى للمحدث don wannan nukan ji ainihin har ama suna kawo cewa ai amirul mu'minin kafin ya cika sai da ce sabon sabon annabin ku sabon annabin ku amma ba su kawo cikon magana ya ce Allah Allah fi asabi nabi ku sabon annabin ku domin sai ce a waɗanda ba su haddasa abin da suka haddasa ba bayan annabi domin ko kuma suka ba da mafaka ga wanda ya haddasa domin manzan ku sallallahu alaihi wasallam manzan sallallahu yayi wasiya dangane da sabansa amma ya tsine mawa masu haddasawa daga cikinsu da masu ba masu haddasawa mafaka Allah Allah fil fuqara wal masakin fa ashrukuhum fi ma'aishikum والله الله في النساء وما ملكت ايمانكم فان اخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه واله ان قال اوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت ايمانكم Allah Allah dangane da mata da wa'in damaninku suka mallaka bayan ku ke domin shi ne ƙarshen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce ina muku wasiya da rawana nan nan biyu mata da wanda damaninku suka mallaka sannan ya ce asala asala asala asala fala tafutunna fala tahafunna fillahi law matala'im yakfikum man arada man aradakum mabaga alaikum wa qulu lin nas husnan kama amarakum Allah azza wa jalla wa la tatruku tatruku al-amra bil ma'ruf wan nahy wan nahy anil munkar wa tuwallu wa tuwalla alaikum ashrarakum thumma tad'u tad'una fala yustajabu lakum wa alaikum bit tawasuli wat tabadul wat tada wat wat tabar wa iyyakum wat taqatu wat tadabur wat tafarruq wayannan kalmomi ne masu dan tsauri tsauri ma'anan yana muku wasiya da tawasul da tabadul da tabar kuma yana hana ku taqatu da tadabur da tafarruq kishiyoyinsu wata awanu alal birri wata taqwa la ta'awanu alal ithmi wal udwan wattaqullaha inna allaha shadidul iqab hafizakumullahu min ahli bayt wa hafiza fikum nabiyakum astawdi'ukumullah khayra mustawda' وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته wannan amir mun ya ban kwana da da iyalan gidansa ya ce da su austawdi hukumullah jami'a a daidai wani lokaci ya sa ya kewaye idanunsa ya dubi duk 'ya'yan gida da kuma wanda suke kusa da gaba ɗayansu sannan sai ce ina muku bankwa ya ce auska waɗe kumullahu jami'a saddada kumullahu jami'a khalifati alaikumullah Allah ne halifa na cikin kuwa kafa billahi khalifa sannan ya ce wa alaikumussalam ya rasulullah rabbi
a lokacin sai aka ji amir ya ce ya an samu mala'iku ya ce alaikum assalam sun zo su mala'ikun karɓar rai su zo sun ce assalamu alaika ya amirul mu'mini sai aka ji ya ce wa alaikum assalam ya rusu da rabbi ya an samu su sannan ya ce limithla hadha fala ya'malu al-amilu ga irin wannan masu aiki su aiki wanda ainihin mala'ikan mutuwa zai zo ya maka sallama